الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله أتي قبل كراتم ولتافي نشره السنة نا إمام البربهاري رحمه الله muna karatu ne kuma a matsala ta 142 a inda malin ya kawo mana magana ta ɗaya daga cikin manyan malamai magabata abdullahi bin mubarak allah ya masa rahama yake magana ke jan kunnen mutane ɗaliban ilimi cewa karka yadda ka ɗauki ɗabi'a da hali ko guda ɗaya daga mutanen kufa dangane da ƙidarsu ta rafidanci ma'ana shi'anci ko kuma kada ka ɗauki ɗabi'a da hali daga mutanen sham in aka ce sham a wancan lokaci shine yankin da a yau ya hada da tun daga sun lebanon ita kanta sham ɗin da wani yanki na palestine da wasu ƙasashe da suke wannan wurin duk a da ana ce masa ƙasar sham na fata an gane to yadda kada ka ɗauki aƙida da hali da ɗabi'u irin nasu na asai shine fitowa shugabanni ta yin yaƙi da shugaba da ganin cewa abin da yake ba daidai ba ne a yaƙe shi a kashe shi ko a yi wani makamancin wannan su ne kawari zawa ke ya ce kuma karka ɗauki ɗabi'a da hali na mutanen basra basra wani birni daga cikin biranen ƙasar iran a yanzu ko iraki duk da yankinsu ne su kuma ɗabi'arsa shi ne mutane ne masu aƙida ta ƙadariya da muka bayani sati biyu da ya gabata suwaye kadariya masu cewa duk wani abu da dan adam yake yi a duniya na aiki to kawai shi ta kirkirar aikin da kansa yayi ma'ana fil azalma Allah bai san da shi ba su ne abin da dinsu ida su babu kaddara su a cikin abin su ma'ana babu wani abu da Allah ya tsara shi tunkan ayi duniya kuma bai ke faruwa lokacin da Allah ya samu lokaci ya faru a wurinsu babu wannan kawai abu na faruwa ne based on abin da ɗan adam yake na cigabansa ko ba fitakarsa ko ƙoƙarinsa da aka so a idarsu hatta Allah ma bai san me yake zai faru yau ɗin nan ba zaman da muke yanzu ana ana karatun nan kawai ya faru ne saboda ƙoƙarinmu da aikinmu su ne na idarsu su ne ƙadariya masu kore ƙaddara wanda kuma a duniyar suna idan mazalla ya karanta shi ne ubangiji ya halicci alƙalami a karan farko daga cikin halittunsa ya ba shi umarnin ya rubuta duk abin da zai faru daga farkon duniya har ta mana duk abin da kage yana faruwa yanzu da wanda ya faru a datan da ya faruwa nan gaba Allah ya riga ya san da zai faru kuma ya tsara faruwarsa da lokacin da zai faru a ilimin Allah duka ya sani sai dai abin zai rika bayyana ne a san da Allah ya samar lokacin sai bayyana ko shi da aka buga misali in kana son ka gane cikin sauki dan yanzu yanzu mutum ya zo ce maka ai an muna haihuwa yanzu yanzu nan ko mun ci biyu ba a yi ba ko ba haka bane to wannan dan a sannan aka halitta shi ba sannan aka halitta shi ba akalla kai da kanka ka tabbatar ya dauki watanni nawa a cikin matar taka har ma kana ganin motsinsa da juyawarsa a je asibiti a je a yi scanning har ai hasashen cewa mace ce ko namiji ko yan biyu kuma ana tsammanin cewa za ta yi lokaci kaza ga watan kaza ko ba gaske faɗa ba to haga a ilimin ɗan adam ma ya tabbatar cewa to wannan ɗan da aka haifa a yanzu ba za ka lice shi ba ko ba haka bane to barantana kuma tsarin ubangiji shi ya wuce haka duk abin da kaga yana faruwa a duniya Allah ya riga ya san da shi ya tsara shi akan kuma zai faru mai zuwa gobe da jibi da gata duk Allah ya san me zai faru shi kadai ya sani lokaci ya kai sai abin ya faru to su a su babu wannan haga suna korewa Allah sanin abin da yake faruwa a ban kasa ko ne zai faru nan gaba su ake cewa kadariya wata manyan tauga ta yan bid'a daga cikin mu'tazilawa Allah tsare imanin yace wala ana halil kurasan fil irja'i shay'a karka dauki kuma dabi'a da hali da karantarwa irin ta mutanen kurasan dangane da aqidata al-irja to daga cikin murji'a su kuma a wurin su suna kore aiki a matsayin baya cikin wai imani suka ce kawai idan mutum ya ce yayi imani ya ya kudiri a zuciyarsa to ko bai furta da bakinsa ba kawai shi mumini ne haka suka ce su kuma haka kuma a duniyar sunna shine dole sai mutum ya kudiri a zuci ya furta da baki sannan ya yi aiki da gabbai ko ba shi bane imani ka yayi yadda da Allah da manzansa yana bauta Allah shi kadai yana bin manzan Allah sannan ya faɗa a baki na kalmar shahada yana katin Qur'ani na azkar na manzan Allah duk yana yi sannan kuma za a ganshi yana sallah yana azumi yana duk wani aiki na ibada sai ta masa ne musulmi mumin musulmi ne shi domin an gina yi da wani zai zo ce ya musulunta ko an haifi a cikin musulmi haka ana ganin cewa me dan musulmi ne musulmi ne amma ba taba ganin yayi sallah ba ya kai shekara kusan 30 ko fiye da haka kuma sai fadi ya mutu za a je amar wankan gawa za a ce shi musulmi ne saboda ne ba taba ganin yayi sallah ba haka ba za a masa sallah ba shi ba ba za a bar da abu na ibada ba to a gurin murji'a su shine duk wanda ya yarda da Allah ko ya san Allah kawai ko da bai kuduri a zuci ba kawai shi mumini ne akan wannan a wurin su to wai ya za a yi kuma Allah ta kasu a wuta tunda ya sun yi imani da Allah sun san Allah to hina dabi'a da halaye da kace gani a yanzu na bayyana a gurin wasu tawagar yan bid'a daga cikin yan masu aqidin wayannan faira haƙiƙa duk ire-iren waɗannan abubuwan nasu ne so abun su kawai kauna shine addini so shine addini ma'ana tunda yana san Allah yana san manzon Allah duk wani aikin ashar zai yi wai wannan san da yake wa Allah da manzon Allah wai shi zai sa ya samu azanin tashin kiyama zaka su ba sa yin aiki ba zai sallah ba ba zai azumi ba ba zai komai na ibada ba ai su ne ahbabu rasulullah ne fada har tuciya yake da ai shoye mu muna nan a cikin bege mu muna nan a cikin shauki sai ga su a cikin aqida su shine yin waka da rera waƙoƙi game da Allah da manzansa su shine babban abu na addinin su sai ga an kawo kayan kida na bala'i a hana yan anguwa bacci da makotan unguwar ma ai ta kida kuma da sunan ibada ake wala dama za a samu to haka duka wannan murji'anci ne shine duk irin waɗannan ɗabi'ar Allah tsare imanin to sai yake hana ka karka dauki ɗabi'a irin tasu yace wala an ahli makka fi sarfi shay'a karka dauki aqidu da halaye na mutanen makka a gangare da canji suna da wani irin abun nan a wancan lokaci na sassauci mai yawa game da canjin kuɗi shine canja kuɗi da kuɗi ko za mu zan yi bayani insha Allah yace wala an halin madina fil gina karka dauki karantarwa da sassauci da wasu malamai suka yi na madina a lokacin dangane da hukuncin kide-kide da jin kida da kuma rera waka na fata an gane yace wala taqudu anhum fi hadhihi al-ashya'a shay'a a cikin sharhi yace qala abdullah ibn mubarak la ta'khudhu an ahli al-kufa fi ar-rafd shay'a li'anna ghalib ash-shi'a inma nasha'u min al-kufa fala ta'khudhu minhum an min madhhabihim sha'a min ta'anihim fi sahaba wa guluhihim fi ahli albayt yace abinda ake nufi kar ka dauki aqida da karantarwa da dabi'u irin na mutanen Kufa Kufa har yanzu birni ne mai zaman kansa a kasar Iraki yana nan kuma har yanzu ina fata an gare to asalin Shi'a yace a tun aka samu ta Kufa su ne suke yada aqidar Shi'a suke ne sukan sahabbai da zaginsu da la'antarsu da tsine musu da kuma alguluhin fi ahalbaiti da wuce iyaka a wurin bawa ahalbaiti matsayinsu abin da yake a sunna shine duk wanda ya tabbata ahalbaiti ne to ka bashi matsayinsa shine ka kaunace shi ka karrama shi ka mutunta shi ka ga darajarsa shi kenan abin da za ka masa amma ka ɗauka cewa yana da wani tasiri a gurin juya duniya ko ta hanyar ke za a ba a game da Allah ko shi ne zai iya faɗa wa Allah wata damuwarku ta wannan kuma ya shiga layin da musulunci ya hana ina fata ana ganewa kuma har gobe har jibi har illa masha Allah akwai ahlul baiti suna nan duk ne tabbata cewa banu hashim ne musulmi ne wannan ana masa cewa ahlul baiti ne domin su ne asalin zigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan wanda ya san su ya san su kuma duk wanda ya tabbata cewa ahlulbaiti ne shike na ba matsayin san ahlulbaiti shikenan ma'ana a karrama shi a mutunta shi a gaggarjar sa amma ba za a zo kungun sa a ce za a nemo ni karama za a nemo ni abu na musamman a bar Allah da manzon sa ba manzala bai karantar da haka ba shine sun yi guluwi ƙetare iyaka a gurin kaunar ahlul baiti yace sun maqala wala an ahli sham fi sayf shay'a sannan yake cewa kar ka dauki dabi'a da halaye na mutanen ƙasar sham dangane da as-sayf shine yin yaki kawarijin cikin yace zahiru kalamul musannifu annal khawarija yaglibu anhum min ahli sham abinda malam yake nufi inji mai sharhi yace yawancin khawarijawa masu la'antar shugabanni masu tsinewa shugabanni masu kokarin yakar shugaba su ne ake cewa khawarijawa ko yace galibi sun fari ne sun yi karfi ne a yankin kasar sham a wancan lokaci fa qawluhu fi sayfi ya'ani al-khuruj ala al-wali al-amri abinda yake nufi yace a sayf shine su suna fito na fito da shugaban musulmi za su ce bai iya ba wayannan khawarijawan fa su suka ce fa sayyidina ali fa suka ce kafiri ne saboda tsabar zafin addinin su sayyidina aliyu fa da darajar da Allah ya mar da matsayinsa wanda kowa sun wane ne shi ko amma suka ce shi ya fita a musulunci dan me zai yi sulhu da ma'awiya dan me zai ce a tada wakilai ya kawo mutum biya bangaren sa ma'awiya ya kawo mutum biya bangaren sa su je su zauna su hudu tattauna ya za a yi ayi sulhu a daina yaki dan me zai ce ayi haka da haka ya sa yayi wani hukunci da ya bar na ubangiji saboda kashi kafiri ne haka suka ce mar suka koma suka yi sansani a wani ƙauye ko suka kakkafa gari suka zauna daularsu sai da na aliyu ya tura musu abdullahi bin abbas habarul umma kenan ko ba an san shi ba ya tura musu shi ya ce zai zan da gurinsu in tattauna da su ya to idan ka je ka ba a hankali karka musu maganganu da bayani akan ayoyin ƙur'ani zalla ka kama su da hujjoji a hadisan manzan Allah da ba ta gane yadda saboda suna da zafi suna da mummunar ta zafi a gurinsu duk wani abu da Allah yana idan kai kai ka fita musulunci kai kai kaza ai ya je ya same su na farko ma da ya je shi ya yi kulliya ya yi ado su a gurinsu makafirci ne don me za ka yi ado ya da ke tantalan mantal ka samu wani kaya kawai ke ka buga lallai faɗin ƙwaya kawai ka je suwa ka suke rayuwarsu zafi kowarinsu a ɓace kowa da kaza da kaza za ga tsabar zafin addini sun mai da kansu ma kayan sakayansu ma kamar uniform ne dukkan mai aƙidar kusan iri ɗaya suka saka a gaba musulunci ba ne ya je ya same su ya ce to me ya matsala ku game da sai dana ala kuma tawaye suka ce ai yana da matsaloli da yawa to kamar yaya ya zo muna yaƙi da mu'awiya ya zo kuma ya ce wai a fitar da mutane su je su yi sulhu da mu'awiya shi ya yadda duk abin da mutum biyun nan suka zartar daga ɓangarensa ya amince saboda ka ai ya kafirta wa man lam yahkum bima anzalallahu wala kahumul kafiruna fasiqun zalimun yace musu to shikenan ba ga daraku qur'ani bane to shikenan ku nutsu kun manta cewa ubangiji ya faɗa mana cewa in aka samu saɓani tsakanin mata da miji aure ba na samu tarin da ribulan aure ba kaga wani aure ya harɗe kullum an ƙasa zaman lafiya ko ya kawo ƙara gun waliyinta ita mata ka ƙara gurin waliyinsa ai ta abubuwa ne in ba a samu dattawa masu nutsuwa masu ilimi ba sai ga ƙarshe ma duk abu ya lalace har ya tutsa ma dukan family dukan mutane to amma me Allah ya faɗa game da matsalar mata da miji in abiya ki cinyewa yace fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma a nemi mutum daya bangaren matar kuma a ɗauko mutum daya bangaren mijin su ne za su yi hukunci na auren wance da wane su biyun nan su zauna sai Allah kira dukan su ne hakaman mai hukunci to yanzu ku gaya muni dukkan aure ga baki ɗaya mai ake karewa ne mai ake halatta gaba ɗaya fi girma a cikin aure shi ne saduwa tsakanin mata da miji ko ba yi ba ne in banda shi misali dafa maka abinci ko ka ci abinci ba kwa dama kana ci ba tun ka ko ina ma kana cin abinci ai in dai da ɗan canjin kaljiyo za ka ji kanar yunwa ne sai ka ga dama ai sai dai kai matsaro ne kawai ko baka san rayuwar ba gaba ki kayan ɗaki in kai ka san me kake yi na ronka da kan ɗakin matarka kan kai auren mara ma da ɗakin ka da kuma ta bar mata da tabarmar ka kana kwanta kayanka da fullan ka da kawman ka to me zaka bukata dama saduwar aure shine babban sirri a cikin aure to haka kenan yace to Allah a madadin halattawa juna farjojin su sai aka ce a fitar da hakimai guda biyu to ku ga mun da jinin musulmi dan adam bai fi daraja ba akan saduwar aure to me laifinsa dan ya ce a dauki shuwa ga masu hukunci shi hukunci tsakanin a samu sulhu a daina kashe-kashe a daina kashe mutane a zo a samu sasantawa tunda Allah ya kira wa'yancan a matsayin su ma hakimai masu hukunci sai suka yi shuru eh kuma haka ne ko to sai me kuma su kawo wani ma hukuncin shi ma sai kama su kuma ayoyin qur'ani sai ke kama su da shi anan ta ce kafin a gama tattaunawar kusan rabin su suka biyu suka sauka daga ra'ayinsu suka biyo bin Abbas suka dawo suka kare wa Sayyidina Ali chaffa cewa sun tuba daga ra'ayinsu sun yadda kan gaskiya yake sun amince amma sauran suka ce kai ko me ka faɗa mu ba mu yadda ba kawai kafiri ne a kashe shi suka ce to me yasa da ce muna yaki da su Muawiya kuma to duk abin da aka aka yaki ba za a dauki ganima ba to dan me muke yakasu haka suka ce ba za a ɗauki ganima ba ba za a kama bayi ba ko haka ta warware musu ke tsanin da ɗaya bayan ɗaya masu rabo suka dawo suka bishi suka kuma gunsa dana aliyu amma sauran sai da sadana aliyu ya yaƙe su suka ce shi kafiri ne amma ƙarshe mai su suka kashe shi bayan an yaƙe su an yi kata-kata da su to akwai abubuwan sun warwaɗe sun gudu ai suka je suka yi mitin cewa kawai yanzu da mu'awiya da sadana aliyu da kuma abinin sahabi ina jin amur ko wanda ke misir kenan suka ce duka wa'annan a zo a taru mu je kowa kaiwa ne ka je ka je da sadana aliyu mu haɗu mu kowa ya je garin da suke rayuwa ranar kaza da watan kaza a sallar asuba ta kaza duk mu far musu mu kashe su suka yi mitin kuma ga suka yi su biyun suka yi attempting kashe nasu Allah da bai sa kwanin su ya kare ba suka jin musu rauni aka kama su aka kashe su sai da na Ali ya fito da asaba da masallaci ko ibn al-malja ya labe a kan hanya yana dosowa kafta mar takobi a tsakiyar goshin sa takobin sai da cige cikin kansa ya kafe a ciki a ƙarshe bayan an zo an ce takobin kawai ya fazanto yana fidda matsigar sana abin da tana fita ƙwaƙwalwa tana fita daga cinsa ƙwaƙwalwa tana fitowa a ga alamun zai mutu kenan ya ce a je a riƙe shi a gawaye a kama shi idan na warke ni zan yi hukunci da kaina in na mutu a kashe shi kuma shi ya koya maka karatun ƙur'ani amma sai kafiri ne sahabin manzon Allah sirkin manzon Allah jinin manzon Allah su suka ce saboda abin zafinsu su ne kawarizawa ya sa manzala ya hara ya haramta duk wani abu da za a shugaba na zanga-zanga ko tawaye ko mummunar addu'a an hana ka masa a sunnar manzan Allah shugaba duk zalincin da yake shi na kace ka yi haƙuri ka yi haƙuri za a yi ɗayan biyu idan ka yi haƙuri in Allah ma tsawon rai zai gama mulkin wata rana dole babu shi in kuma ka mutu shikenan ka huta sai ku gama alahira amma hukunci ka karba haƙoƙinka a gunsa ba ka tiri ba wanne ne ka asara a ciki babu asara a ciki duk wanda ka ce a zo ai tawaye ko ai zanga zanga mu nuna kwatar yancin mu wannan arnanci ne ba manzon Allah bane koyar da shi ko amene karka daga zanga zanga duk wanda ka jina magana zanga zanga ko tawaye wannan haramun ne a musulunci manzon Allah ya hana ba a yau shugaba tawaye ba a ma zanga-zanga bare kuma a ce a yaƙe shi duk irin abin da zai yi na zalunci da tun mutuncin mutane sai da a yi haƙuri haka ubangiji ya ba da labari haka manzala ba da labari a yi haƙuri game da sha'aninsu to kada ka ɗauki komai daga nasu ya ce wa ƙitalin musulmi na kuma suna karkashe musulmi lakin ha za fi hinazir malaka cewa amma wannan abu da malam ya faɗa cewa su ‘yan asalinsu daga sham suke ya ce akwai nazari a ciki ya ce li annal kawarida fil iraki domin asalin kawaridawa su ma tushensu iraki ne shi fa wannan yankin fa na bala'i ne asalin sama duk wani fitinar addini gaba daya ta samo tuhina daga kasar Iran da Iraki tun farkon duniya kuma karshen ta wanda ya sani ya sani na fata kuna ganewa duk wani bala'i da kaji ya kirkiro na addini wanda zai kai sa da na Usman su waye ne ba yan tawaye bane yan kawarijawa ne da da tushen su daga tun su ma kawo su asalin su yan tan ne yan Iran ne yan Iraki ne wa kashi da na Umar ma dan Iran ne na fata an gane duk wani bala'i da ka sani na addini da zai raba kan musulmi daga iran iraq aka kirkire shi kuma har gobe har jiba haka yake tafiya Allah tsare imaninmu ya ce walai su fi sham ba suna sham ba ne aukana ya ƙasi da kuru da hummal aliyu ko kuma nufin da yake yi shi ne su kawari zawa sun fito ne sun yi yaƙi yadda aliyu a ina suka yaƙin a ƙasar sham amma asalin tushensu su ma iraƙin ne kamar yadda shi'a ma tushenta iraƙin ne murji'a ma can ɗin ne duk abu ɗaya ne ya ce sun makala wala an ahalil basra fil kadari shai'a sannan ya ce karka ɗauki ɗabi'u da halaye da aƙida ta mutanen basra shi ma birni na ƙasar iran iraƙidan har yanzu ya ce li'anar itizali na sha fil basra ko wata saufa na sha min ahalil basra asalin mutazilawa wanda ake sai musu 'yan tatsi ne kenan ko 'yan ƙur'aniyun 'yan tatsi ne 'yan ƙalaƙatu duk abu ɗaya ne su ne asalinsu to sun faro a su ne daga basra shi ma birni ne yanzu haka a ƙasar iraki ina ba ta gane daga can yi faro asali da a tasawu shi ne sufanci sufaye duk daga ta ka ɗauko ba na ba ne na kirki da abu ne da ya kamata na addini ba sunar manzan Allah ba ce ya ce sun makala wala ana halli kurasan fil irza ya shai'a li'annal irza na sha min منني قدد كراسان وهو من أقدار بلاد الفارس مرجعانci masu ganin cewa duk wani aiki na ɗan adam wai baya shiga cikin rukunin imani so a gurinsu inda kawai ka ce ka san Allah ko kana san Allah kawai shikenan kai musulmi ne zaka shiga aljanna ba wani maganar sai kai sallah ko kai azumi ko kai kaza suna nan kuma da yawa sune a yanzu irin su yan faira sune yan haƙiƙa sune yan duka sunan zaku ta jin su kala kala kala suna ake canza musu lokaci bayan lokaci amma dai asalin su shine murji'anci ina fata an gane to sun samu asali ne ita daga Khurasan shi kuma wani birni ne a kasar mai Farisa ina ne Farisa shine Iran Iraki kaga duk wani bala'in da kake ji daga can ya samu asali Allah ka tsare imanin ya ce ko ya ce wa kanar bilal wasi'atun ya maliki cewa haka ne ko huwa min aqdar bilal faris wa kanat biladan wasi'atun ce ai asalin wuri ne babbar alƙarya ce babban birni ne gari ne babba wa biladan fihi ulama akwai malamai na kirki a ci wa biladan fihi khairun kathir akwai alheri mai yawa a ci a wancan lokaci kenan ko yace wa adatun ayyiba da dabi'u masu kyau lakin na bata fiha mazhabul irja amma a cikin hakan aka samu kuma dabi'a da aqida ta murji'anci asali ada sun yi daula ta musulunci malamai kwararrun malamai na addini amma daga baya yau daga kuma abubuwa ta ƙara canjawa bala ya rika shiga su lokaci bayan lokaci ya ce wal irza abin da ke cewa al'irza ya ce haka ne ko ya ce huwa ikiradul amali an haƙiƙatar iman shi ne cire duk wani aiki a matsayin imani so a gunsu kawai indi kana san Allah ko ka san Allah ko ka da da Allah shi kenan kawai kai musulmi ne ko me kai a duniya kai musulmi ne ba ruwansu da kai sallah kai azumi kai babu wani su a ci ya ce faya ƙuluna al'imanu su ne suke cewa ai shi imani laye da kulfihil amal ba maganar aiki sai ya shiga cikin imani hagan za a musulunci sunar manzo Allah sallah ba aikin imani ba ne azumi ai imani ne sallah imani ce zakka imani ne sadaka imani duk wani abu da kasance na ibada mai imani ne ke sa a yi shi amma su abun su babu wannan su ba da shi ake gane imani ba su kawai kauna a zuci shine kawai imani yace fal insanu su abun su suka ce dan adam mu'minin zai zama mu'mini ne walau lam ya'mal mat koda bai taɓa kowane irin aiki na addini yace ma dama annahu musaddiqun bi qalbihi indi ya hadda da Allah a zuciyarsa shikenan su abun su kawai mu'mini ne haga shine fa ra'ayi ko kuma shine hakika ko su ne kuma duk wannan iskanta da kasance duk su ne kawai mutum ya tara gashi ya lama dan daudu ya shampo ya sa ya shagiya ya sa tarbuna ya duk wani hauka za gani ya sa zobba wajen goma a yatsinsa guda goma kuma wai shi a dole wai addini yake ba maganar ibada ba maganar tsantsani ba maganar kiyaye haram zai duk wani abu da ya gida ma na badala kuma tunda yana son Allah wai shikenan imanin sa kaunarsa ga Allah wanda yasa ya samu abin da yake bukata Allah ka tsare imanin yace bi qalbihi wa ba'dhum yaqulu wasu kuma suke cewa daga cikin su musaddiqun bi qalbihi inda ya yadda da Allah ya gaskata Allah zuciyarsa wa nadiqun bi lisanihi kuma ya furta kalmar shahada a bakinsa shi ke ya zama mini wa ba'aduhum ya ƙulu wasu kuma suke cewa cikinsu hatta walau lam yusaddiq bi qalbihi saka ce kai koda bai gaskata a zuciyarsa ba in dai kawai ya yi akwai Allah shi ke ko ba yi bane yana da ce shi ma Allah ne Allah ka tsare imanin yace ma dama ya arifu mujaddal ma'arifa matakar dai kawai ya san akwai Allah fa huwa mu'minu suka ce mu'mini ne والعمل لا يدخل في الإيمان inda jami'a firqal al-murji'a su a gurin murji'awa aiki da zakai na ibada baya cikin imani su a gurin su kawai inda kana san Allah ka san Allah kawai shikenan magana ta kare kawai kai mu'mini ne duk abin da zakai na badala ma ka je kai kawai da sanka da kake da Allah da manzansa wai zai saka samu aljanna su inji su tare da cewa kuma duk inda kaji Allah ya kawo za a shiga aljanna za a bada aljanna sai kaji Allah sai ya faɗi me sai an yi aiki da za an bi ma kanu ya amaluna ba ka lanki ta faɗa ba su za su maza su canja ta ai shi na ga cewa ai tawili din kenan al insanu mu'minun indahum suka ce su a gunsu kawai mutum yana zama mu'mini ne ko walau lam ya'mal ko da bai kowane aiki na addini ba haza mazhabul murji'a to wannan shine mazhabi aqida ta murji'awa wa haza mazhabun batil wannan kuma ce dabi'a ce tafiya ce aqida ce wace mummuna li'anna al-imana saboda shi imani akan tawar manzon Allah qaulun bilisani sai ka fada da bakinka wa itiqadun bil qalbi kuma kai kuduri a zuciyarka wa amalun bil jawari sannan kai aiki da gabanka wannan shine imani ka kudirce a ranka cewa ba abin da ya cancanta abauta mar da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzon Allah ne ba zai abauta wa Allah ba sai an bi karantawar manzon Allah ko sannan kuma sai ka faɗi hakan da bakinka sannan kuma aga kana yin aikin da manzon Allah ya koyar ai shine kai sallah kai azumi kar kai ƙarya kai tausayi kai jin kai ba haka bane kai kyauta kai sadaka kai yafiya duk wannan bakin imani bane to duk sai kai wannan sai ka hada abu guda uku tukunna imanin kai ke zama imani amma idan baka hada guda uku nan ba baka cikin layin imani ka yadda da Allah ka fada a bakinka baka sallah ya za da mutum ya zama arne ba wani magana kawai ya zama kawai arne ba taba ganin yayin sallah ba Allah sauye ya ce ma koya ne ma ya ta kaunar imanu illa min hadi al'umuru salasa malaka cewa imani baya tabbatuwa sai an haɗa abubuwan nan guda uku shine ƙudiri a zuci furtawa da baki da kuma aiki da gabbai ya ce li'annahu mani ta ƙada bi ƙalbihi duk wanda kawai ya ƙudiri a zuci wallam yam ɗig bi lisanin amma bai faɗa da baki ya musulunci ba fa haza sha'anul kuffar to na ya zama kafiri kenan ai kafiri ma sun san akwai Allah ko ba ka bane kuma sun yadda da yawan su fa kafiran maka sun yadda manzon Allah fa annabin Allah ne amma ba su ba su furta sun yadda da shi ba ko ba su bi shi ba ba su yi aikin da yace ayi ba sai san to haga sanin su ga Allah ya musu amfani wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi yaqulu me Allah sai ce maka Allah sun yadda Allah ne suka ce suna bauta gumaka ne ba dan sun dauka fa gunki Allah bane suka ce ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa haka suke faɗa su kansu ta ma sun zama musulmi? ba su zama musulmi ba to ga shi sani kaɗai a zuci ba zai tabbatar da imaninka ba ya ce li'annam ya rufuna sidikar su da sallama saboda kafirai kan sun sun da cewa ai manzon Allah gaskiya ne kuma abin da ya zo da shi gaskiya ne ya ce wal yahudu wan nasara da yahudawa da nasara ya arifuna sidikar su da sallama sun san annabi gaskiya ne ya ce walam ya kunu ne mu'minina amma sanin su da cewa manzon Allah gaske ne kuma sun yadda gaske ne abin da yazo da shi sun zama mu'minai ba su zama ba saboda me ba su bi shi ba abin da yace su yi ba su yi ba abin da ya hana kuma suna yi Allah ba da shaida da kansa cewa Yahudi da Nasara sun san manzon Allah ce ya arifunahu kama yarifuna abna'ahu sun san manzon Allah kamar suka san ƴaƴan da suka haifa a cikin su domin tun kafin a turo shi tun kan lokacin sai an faɗa masa a taurar da linjina siffofinsa da sunansa shekara shekaru da yawa kuma ya zo tabbata hakan ne da siffar tashi da sunan nashi da inda zai rayuwa duk haka ne haka sun san manzon Allah tun kan a turo shi amma bai sa ba su bi shi ba saboda hasada bai fito a cikin jinsin su ba saboda wannan gaba da hasadan suka kimar biyayya sai Allah ya tsine musu albarka haka sanin su ga manzon Allah da sun ga da gaskiya ne bai musu amfani ba tunda ba su yi imani da shi ba ko ba su yi aikin abin da ya faɗa ba ko yace walam yakun minna bi mujarradi mai ma'rifatihim dan kawai sun san manzon Allah ba tare da sun yi imani da shi ba yace awitiqaduhum ko kuma kudirin da suke da shi bil qalbi tunan nadaki ba tare da sun yi furci bil lisani ba sun yadda manzon Allah manzon Allah ne a zuciyarsu amma ba su furta a duniya su zo gaba sai an tace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ba su faɗa haka ba haka bai musu amfani ba haka ba su yi zama masu imani ba kenan ya ce wa ba'aduhum ya ƙulu wasu ko ina ko mun tsallake ya ce wa wa ba'aduhum ko ba'aduhum ya ƙulu an ni ɗauka bin lisani ya kafi wasu daga cikin murja'awa suke cewa ai kawai inda ka furta kalmar shahada a baki kawai shi kenan ka gama imani ba sai ka yi komai ba ko da a ranka baka baka yarda da ita ba za ka idan gari ya waye murji'a kawai da ta ce ashhadu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shi kenan ba komai da zai ba abin da zai shi mumini ne musulmi ne ana haikudir da kana azumi ta kana shan wahala ba sa ka azumi aka ce maka ce biya sa ka azumi kana shan wahala kawai ka yi da Allah shi ke Allah mai zai da wani azumin ka haka zai ce maka na ruwan Allah daga sha wahala ko kawai sai halaka kan kai wasa ina nake kuma ya ce ba da ya ƙulu zawalan ya ce fayyar zimu ala haza annal munafiƙina haka ne ko? ko mun tsallake ne eh haka kenan idan har suka ce walaulam ya ta ya taƙid in ko da mutum bai yi imani kudiri a zuci ba in da ya furta da baki suka ce shi mumini ne to ai sai ke yi zanto kenan in da wannan shine kudirin su ko shine aqidar su kenan munafiki shi ma mumini ne kenan waye munafiki wanda zai bayyana kalmar shahada da musulunci a zahiri amma a zuciyarsa bai da Allah ba bai da manzon Allah ba mun yi ta karanta karatun mu na nabiyur rahama ko mun ji aikin munafikai ko har sun farta kalmar shahada a gun manzon Allah amma sun yi da manzon Allah da gaske sun yi ne saboda su baka yansu wata kariya haka sai Allah ya sa a matsayin munafikai kuma ya tsine musu albarka to haka kenan inda kudirin murji'a cewa fada da harta kadai shine imani kenan da munafikai ma sun zanto mu'minai har tunda ai ba su yi yadda da manzon Allah a zahiri a dugatan su ba yace haza annal munafiqina mu'minina yace wallahi jalla wa ala ko nafa anhumul iman alhali kuma Allah madaukakin sarki ya kore imani ga munafiki tare da cewa fa ya furta kalmar shahada wa a gaban manzon Allah ma suke furtawa lokacin amma sai Allah ya kira cewa su munafikai ne Allah ta'ala yake cewa ya quluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim ai suna fadar wani abu ne da harsunan su abin da babu shi a zuciyarsu ko idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah alaka ta wallahu ya sharuku wallahu ya alam ay wallahu shahadu annaka rasul wala alamu innal munafiqina lakazibun so sai manzo Allah ai mun tabbatar kai manzon Allah ne haka manzo Allah shi kin harabu da su kuma kowa sun fada amma Allah ya ce Allah shi ya shaida cewa kai annabinsa ne su kuma Allah ya san cewa su ƙarya suke sun fada ne da baki ba sai da ba a zuciyarsu wa alaikumus salam ba kawarij fa murji'a ai kawarij ya da Allah shi ba munafiki bane shi zafi ne da shi kawai shi abin duk wani abu na musulunci ai yana tafa shi kawai wani ke dauka in kai sabo tsaba san da yake Allah ya to ai Allah ya hana sabo yanzu ka zo kai sallah gun a haka baka rike a ji ba sai kawai ka ka kafirta eh su suwa a'a a zahiri su ne su sai ka tafi akan haka a zahiri su musulmi ne da aka nasararsu za su da akan arna abin ka yi farin ciki da ita ne abin da kuma za su musu na kaskanci da walakanci abin ka yi bakin ciki da shi ne ka gane yawa shi ne yawa su shi'a ne su kaza ne wannan wani abu ne daban amma me sunansu musulunci musulmi to da ka dole a matsayin kamar ka duka jin kishin cewa ana musu abin da bai dace ba ana cin zalinsu ana musu abin da ba kyau kuma kai bakin ciki ka damu ka gane abin da ake nufi yawwa haka malamai suka ce ai sunan su musulmi tantance wancan hukuncin kuma Allah ne zai musu na fata kuna ganewa to wannan shine amma dole ka ji a ranka cewa an ci zarafin su an kai hare-hare Lebanon ana kashe musulmi ana kaiwa gashi Palestine gashi ana kaiwa Iran wannan abu ne wanda musulmin duk musulmin girki baya jin daɗi baya so kuma yana addu'a Allah taimake su su ci galaba akan waɗancan Yahudawa tunda mai sunansu musulunci shi bai hudun a matsayin mai yake ya karka yana karwa musulmi zai ce na fata kun gane yau to wannan shi ne dole ka ji baka da daɗi ba kuma ka damu tunda sunansu musulmi ne yau amma ƙudurin da suke kai karka yadda kai ka yi shi shi ne abin da ake nuna maka ka yi ƙoƙarin bin ƙudurin sunna wannan kawai shi ne amma dole ka yi addu'a Allah ba su cin nasara kan arna na fata an gane to wannan shi ne haka malamai suka ce na ahalin sunna ya miki ya ce wa ƙauluhu wala an ahaliko makka tafi sarfi shai'a da yake cewa karka ɗauki sassauci da suke yi mutanen makka na lokacin fi sarfi a game da canji ya ce a sarfi shi ne bai'un naƙadi bin naƙadi cinikin kuɗi da kuɗi shi ne muka buga misali ko yanzu ana cin yayin neman kashi kuɗi mutum zai tura maka lamba ai lambar tana matsayin kuɗi ne ai ko ba ka bane sai tura maka lamba sai ta kana san me cash to a wurin su sun yi abubuwa na sassauci da yawa wanda har yana kewa riba ta shiga ciki shine muka rika buga misali haramun ne mutum ya tura ma kuɗi yana san cash kai kuma kai jinkirin bashi cash din haramun ne ya zama manzala ya hana domin idan za a yi canjin abu da jinsinsa da irinsa to za a yi shi ne yaddun biyadin kuma mislan bi misli haka manzala ya karantar da mu idan za a yi canji na abu kuɗi da kuɗi to ka ba da kuɗin a take a baka kai ma a take kar a yi jinkiri ina tura maka lamba mai yiwuwa ka ce baka gani ba to haka wani wani abu ne daban sai to bari ka gani zan zo na karba sai ka duba application ɗinka wayewa ɗinka kuɗi ya shiga ya shiga ta bata yi to ka ɗau kuɗi ne maka bani wannan shi ne musulunci amma a yi jinkiri wannan yin buri ba ta shiga ciki sai ka ce to ai shi mutumin ne ce ya yarda zan turo maka miliyan biyar ko kai kuma ina son ka bani cash gobe ko jibi muka ce a musulunci wannan haramun ne haramun ne ya fata an gane sai dai suka ka aiki garin ku ne ka zan zan zo ne zan sai kaya zan turo kuɗi lambobi ka nemo mini cash duk inda yake daga nan zuwa rana ita yau ka nemo in ka nemo abin da ka shafa fituka ni kuma zan sallame ka a gonar layansa daban amma yanzu ni ne ina harkar kuɗina kai kake son kashi ka tura min kuɗi miliyan ka za a kawun ɗina kuma ka tsinkanta ka bari kuɗinka sai gobe in ɗauki kuɗinka in tura in su kaya in sayar in tiri ba nan haramun na musulunci na fata an gane wannan ba zai yi ba sai dai ka bani ranci ya halatta ko ka bar rancen kuɗin ko ba shi duk ya halatta bari in tura maka miliyan goma aro ka je ka yi kasuwanci ka juya zan karɓa wata mai zuwa amma ina so dala ka taimaka ne maka tara mun kashi kafin lokacin nan ya halatta kaga an yi fito da magana a fili ka siya ka siyar ka tiri ba kawai ne bai dame ni ba kawai tara mun kashi kafin lokacin na sa halima kai wannan business din amma in turo maka yanzu yanzu gashi ka ina son cash ina cash nake so gashi ka ban cash to shine sai aka ce sai ayyaddun biyaddin mislan bi misli ya fata an gane yace yace li annahum yatasaduna fihi saboda suna yin sassauci har su yi wani abu da yawa har wani abubuwa da wasu kamar da muke da rayuwa a yanzu ya turo ma kudinsa miliyan goma kai kuma ka je ka siyo kaya da kudadensa ka je ka siyar ko shi ne haruna ba da misali za ka je ka gidan biredi ka ce su ba su kudi ko ka tura musu kudi su je su ce a tura mai kulawa suka tura wa mai fulawa ya su siyo fulawa a kamun su sai su siyar su kawo biredi a kai kasuwa in aka dawo za a ba kudinka ko? kaga wani akwai garari a ciki to an tura ka tura kudinka miliyan biyu an siyo fulawa an kwaba an je kasuwa kuma ba a ciniki ba an dawo da kwashe yanzu tura za a yi haka an samu ala kenan ko? sai sabu sun sai hana garari duk ana saboda a kare yancin dan adam kar a saka a cikin garar shine risk ko haka ne kuka lawa annan mutane ku masu maganganu akan wannan abin da kuka tena wayan nan suka ce ai shi ma wanda zai yi wannan abin shine suka ce wai wanda zai daukan garar zai daukan risk shine zai saka kudin sai sai wannan coins din shi ƙaryar ya tara ko su fadi ko su tashi haka na garari ne to su ma sun ka sun faɗa kasa sai wanda zai iya ɗaukar rigs in baka wajenin ka zai hau yanzu ka je ka samu abin nan kidney failure shikenan sai kabari ka gama yayin ka cikin kabari su mutum sai ya kiyaye ina fata an gane in za a yi ciniki ana yin sa ne a bayyane kuma a tsarin da manzo Allah ya karantar sallallahu alaihi wasallam yace qauluhu wala an ahli madina fil gina can da yake cewa karka dauki dabi'u da sassauci da mutanen madina suka yi akan bangaren me algina harkokin da suka shafi kiɗa waka da sauransu domin duk jinsin waka da za a yi kiɗa kowane irin kiɗa ne haramun ne a musulunci Allah ya hana abin da ya halatta mutum zai iya shine kai waƙe ba haushe yake cewa waƙe shi kuma zaka zaka rera baitoci ne na gargadi wa mutane akan wani abu da kake so ka faɗa ka da shi sai ka yi shi a waƙe haga ba kiɗa kai ba ba waƙa kai ba kuma ka ilmantar da mutane wani abu ne in irin wannan kai babu laifi amma kiɗa da jinsa da san shi da yinsa duk haramun ne a musulunci malamai suka ce ma ina gadar da ina saka munafurci a zuciya in ka saba da jin kiɗa to ba za ka iya jin ƙur'ani ba kwata-kwata ba za ka iya ba domin da san kiɗa da san karatu na ƙur'ani a zuciya ɗaya ba su haɗuwa na fata an gane duk wanda ya saba jin kiɗa to ba zai iya kuma jimirin jin ƙur'ani ba haka kuma wanda ya saba jin karatun ƙur'ani shi kuma ba zai so kiɗa ba na ba ta gane a zo a taru za a yi wani biki wadannan biki ne ka bar 'ya'yanku da matanku a ɗauko mai ganga a cikin gidanka akwai gate akwai waye da fili a shiga a ciki a tashi duka wannan haram ne a musulunci abin da ya halatta a yau mata ranar da kamar ranar sallah za su iya yi su ya su zalla babu kowa a ciki mata ne zalla babu namiji ko ɗaya a ciki za su iya yin gada ba wuce cewa abin da ke gada ko shi ne waƙoƙi da wata na 'yan mata da suke tsakaninsu ko a za su kansu zuwan gwada ma a zama da miji ai ba ma duk mata ba ne a wannan da haram ne ai a ɗauka wai a tuttura kuma an shiga masifa ai ai kaman ka gani ne kaman kana gurin aka yi ai su yi ki su su kawai ko mazalla yana zaune a gidan shi ga wasu kuyangi suna ran sallah suna ta wasa suna ta waƙoƙinsu suna ta waƙoƙin saka ka sada bakari shigo daga suna ta yi ya ce ku a gaban mazana sai mazana ce a'a yawa baka dan basu mana su dan sallara ai ranar sallah ce ai ko ba shi bane tunda ba suna faɗan abu na shirka bane ko na haramci ko babu namiji da ke kallon azo a kalli rawa ko a kalli wani abu su ya su ne suke waƙoƙin su kawai suna gada ana jin daɗi kamar da tana shekarun baya ai akwai dandali da ake zo a tare yan mata na anguwa suna ta waƙoƙi tsakanin su ko maza kuma suna gefe suna wasu ma nasu nau'in wasan ko langa ko meye ko me duk yanzu abin babu shi ya tafi duk babu shi yanzu da an koma kowa ya zama dan silima a cikin wayarsa sai mutum ya je wayarsa irin wannan karamar mahaja tutturo masa waya a cikamar in dare ya gama sallah ya je ga daki kai kuna ta kallo haka yanzu mutane suke ba ya ta kallon waya har bace kwashe shi Allah ka tsare imanin to duka wannan ba daidai bane a musulunci ina ba ta an gane kuma bin da aka gane wani sharri da su yahuda ce kulla kullun akan musulmi shine kullun sai an yi kokarin ya za a yi a tusa a raba ku da addinin ko yanzu kwa satin nan da ya wuce kwa satin biyu da suka wuce BBC da ta sa wannan gasar ta hikaya ta tawaye rubutun mata zalla da suke din nan kirkirar labari akan wani abu aka ce mutum uku sun ci aka ba su kyaututtuka a Abuja ba kun ji labari ba waya zo na daya wata mata ce yar hadeja wai ka san rubutun da sai kuma ta yi rubutu ne akan yi wa shugabanni fa zanga-zanga amma saboda tsabar arnanci ne arna dole sai an koya muku wata ɗabi'a a malkwaɗe a maida ba ku san me kuke ci ba mu annabin me ya hana yau shugaba fa zanga-zanga fa ta kowace irin siga fa amma ta rubutun ta shine wai ta yi zanga-zanga ita ce jagoranci zanga-zanga ta yi kaza aka kama ta kai ta waye waye haka dai wani kawai da shirme akan yi aka ta an ba ta ta ta ta awat haka me ake koya mutane matasa ta shi kullum haka yi shi bai hude yake zai cire kuɗi maɗuɗu ya kashe akan yin ci wata manufa da ya tusa a zakatanku yasa bangida yake cewa wallazina kafaru yunfiquna amwalahum li saddu an sabilillah su kafiri suna fidda kudade mahaukata don su ga cewa sun hana musulmi bin hanyar Allah duk abin duniyar da aka ta yi na abubuwa ga 'yan harkar rashin tsaro da wani waye ai ba za ka rasa wanda suka yi rubutu akan wani rashin tsaron ba amma ba su suka zaune ɗaya ba wani ta magana akan a yi zanga-zanga an yi zanga-zanga ita ce don a suna muku shi abin da nisa da yake so kenan ya sa ku a cikin bala'i zanga-zanga da aka yi a najeriya riba aka ci to wasu ake ku ci gaba da wannan manufar ai ta kashe ku ana kama ku ka dubin da aka za ka tare waɗannan yaran da aka yi abuja lokacin ya ka gan su waɗannan za ka so ka zama ɗaya daga cikinsu ko iya wannan aka ce an basu ba a kashe rayuwarsu ba yanzu wani ya samu taɓo da har ya mutu wadda warke ba a daga wannan abin da ya same shi kuma babban abin shi ne ka taɓa wa annabinka mu a musulunci shugaba duk zalintin da zai yi zala cewa ka yi haƙuri kuma kana yin addu'a Allah ka shirye su Allah ka gyara mana Najeriya Allah ga mu shugabanni ne kike kai shiru ka gama naka kai haƙuri Allah ya san hikimomin sa da yasa kan raye a zamanin da ake zaluncin shugabanni duk hikima ta ubangiji idan Allah kuma yaso canza abun abun Allah ba komai bane wallahi ba komai bane da yake sakan ba ma Allah za ka ga an canza lamari ka zama kafi kowace kasa ma jin dadi a duniya ba na abu bane tunda akwai arziki manajan ne ba a da shi ko masu yi ne ba a da shi na gaske su haga shi duk abin da su suke kokari kullun shi ne su ga sun mai da kai kaskantacce ka saba wa annabinka ta kowace irin siga shi ne fa manufar su ko da yaushe Allah ka tsare imanin to da ka ji sai malaki jan hankalinka cewa duk ire-iren waɗannan abubuwa kar ka bi su kar ka yi su Allah ka tsare imanin za mu je gaba ko ko lokaci yake ai mun ƙara sabin da wancan karatun sai dai wani sabon babi kuma wana mun karanta ai ko mun karanta li'anna minhum man yabi'ul gina wala yara fil mai gina ba'san fala takudu anhum fi hadha shay'un yace daga cikin su akwai masu halatta cewa za a iya yin kida ko a saurari waka ko kaza kaza kaza yace ku ba sa ganin cewa wai saurarar waka ko yin waka su ba laifi bane amma dai a musulunci haramun waka tana gadar da nifaka a zuciyar dan adam mutum zai waya gari baya son abubuwa na addini in ka saba da jin waka kuma sharrin ta yawa ne da shi tana kama zuciya ne sosai ita waka sai zanto ko aiki kake kana waka ko to abin da ake jin tsoro shine kar ka zo mutuwa kuma kana waka shine wata ran mun yi karatu shi jan wannan sai wani ya bada labarin abin da ya faru da wani direba yaro ne ya ɗauko mota da kaya shi kaɗi direba shi ba kowa sai kaya ya zo ya wuce rasu fite da mahaukacin gudu ya tafi kenan ya ji wani abu ya fita a motar ya faɗi ta yi kulikulin kubura da shi aka za ka ga a rasu fite ga can an yi hatsari suna za ka ga wannan direban da wuce ɗaza a wannan su kwanan ne suka suka samu ga mota tana yi ga waƙa a ciki kuma ka ta batsa ma ta asha direban da kira ka zaro shi aka saka shi a envelope ɗinsu suka taho da shi asibiti ɗaya daga cikin suke cewa sai yake jin ayi kamar yana yin magana shi direba amma ba a jin me yake faɗa da ya kasa kunne saurari abin da yake faɗa sai ji irin waƙar da ya ji a motar ita direban yake maimaitawa kuma yana cikin maimaitawa ya mutu to kaga wannan ai an samu matsala ko sai sa karka saba da jin waka ka saba da azkar ka saba da maimaita katun qur'ani sai ka zama abin da ake cewa dan gaya buna ko shi buna din da yake duna karatu yake ko me yake yi karatu yake da shi kade shi shi baya yin shiru in ka ga bai yi karatu to bacci yake to ka saba da haka ai qur'ani da harafin da ka faɗa kwaya daya lada da Allah zai baka to kaga dai ka saba kanka dai da karatun qur'ani ko zikirori zama sune a bakinka amma ka saba da waƙoƙi da mamin din waka ta ka shiga uku sai ga abun kana lalacewa Allah ubangiji ka tsare imanin to kuma za mu tsaya anan sati da muna ra insha Allah sai mu karanta kuma sabon abun nan ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله